نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله يومنا هدو قوة المحرم جرى النبي صلى الله عليه وسلم دول هذا اللي هدو دا أربعين دا بقوي وإن دا داتي دا عشرين دا ترى كودة تقص نمو عشرين دا ترى da watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran mun tsaya daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala ina muka tsaya شنو ذا متش إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الله تعالى يتي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ تقول كتنا لوكة عندك تشوى مبشرا الهالي كان من البشر كان من كاول باري مدادي للمؤمنين جماس إيماني musabbitan kana mai tabbatarwa da jalalihim da zukatansu alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum shin ba ya ishe ku ba Allah malicinku ya dade ku ba ya karo kuma ku ba bi thalathati alafin min al malaikati da malaiku dubu uku malaiku dubu uku ba dai ba ba malaika dai ba munzali na sabkakku daga Allah subhanahu wataala ba ya ishe ku ba Allah ya ishe ku ya taimaka muku ya karo muku adadin ku har na mala'iku dubu uku ma'ana lokacin da annan abu ya faru waɗannan suka ja baya suka gudu suka tahe su mutum ɗari uku da wani abu kusan kashi ɗaya cikin ukun mayakan da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan albishir ne yayin da hankalin wasu ya tashi a cikin sai Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi ai ka gaya musu cewa Allah ba ya isa ba ya taimaka musu da mala'iku dubu uku ba bala eh haka nan ne in tasbiru in kun yi haƙuri akan karawa da kafarai da yaƙi da su da fada da su da gwagwarmaya da su wa tattaku kuma in kuka ji tsoron Allah kuka yi biyayya ga dokan Allah wa yatukum min fawrihim hada kuma su zo maku nan take da gaugawar su irin wannan gaugawar tasu alfawr shine gaugawa ko lokaci nan take ai min hamlatihim hadhihi bi hadha alwajh daga ainihin ɗaukinsu da za su kawo muku ta wannan fuska. Yumdidukum rabbukum, to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka muku bi hamsati alafin minal mala'ikati musawwamin, da mala'iku dubu biyar suna masu alama, musawwamina da alamar da za a gane su da ita. Ai, muallamina suna da alama. alamatar shuja'an alama wadda take nuna su jarumai ne su masu karfi ne masu kokari ne mala'iku an ce a ranar yakin badar sun zo da raunna bakake alamar su kenan an gansa da raunna su dayawa an mutanen maka suka zange cewa sun ga wasu mutane wanda ba sani ba ba mutane ba mala'iku ne suka gani waktalafan nasu malayin ce to mutane sun yi sabani alkana hadal imdadu shin wannan dadawar da Allah subhanahu wata'ala wannan karin da Allah ya ce zai musu shin hasala shin ya faru fihi a cikin shi minal mala'ikati daga mala'iku mubasharatan lil qital kai tsaye saboda su zo su yaki ko ko bai faru ba kama qala ba'dhum kama yanda waɗansu daga cikin malamai suka ce aw anna zalika koko wannan magana dubu ukun da dubu biyar da Allah subhanahu wataala ya faɗi tasbitun min Allah ta'ala li ibadihi almu'minina Allah ya haka ne dan ya tabbatar da wato bayan shi masu imani akan su tsaya su yaki koko haka din ne ya tabbata cewa an dado su da mala'ikun dubu uku ko dubu biyar koko Allah ya faɗa haka ne dan ya tabbatar da wato masu imani don su yaki wa ilqa'ur rub da kuma jefa tsoro da firgita fi qulubil mushrikina cikin zukatan mushrikai kama qalahu kathirun min al mufassirin kamar yanda da yawa daga cikin malamai masu tafsiri suka faɗa tsarkawar da Allah gaskiya ne Allah ya faɗa kuma dalilai sun zo sun nuna cewa mala'iku sun zo da alamomi waɗanda suke nuna sun je wurin yakin da rawun na kaza da kaza sai Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum kuma Allah subhanahu wataala bai sanya shi ba ma'ana bai sanya wannan dadin da za a yi maku wannan ƙaro adadin ku da za a yi maku ba illa bushra lakum sai dan ya zamanto farin ciki ne gare ku labari ne mai daɗi walitatuma inna qulubukum bih kuma saboda zukatanku su ƙara natsuwa da shi waman nasru illa min indillah kuma taimako ba daga wurin kowa yake mafaci daga wurin Allah yake alazizi Allah ta'ala wanda yake magwayi alhakim kuma Allah ta'ala mai hikima ko mala'iku in sun zo wurin yakin ba su ne za su taimakon ku ba taimako na Allah ne Allah shine mai taimakon kowa duk wanda ya taimake ka Allah ya taimake ka shi kawai sila ne sababi ne mafari ne kawai amma mai taimako na gaskiya shi ne Allah shi yasa so da yawa za a kama ma a taimaka maka kuma ka gawa ba a samu taimakon ba saboda Allah bai taimaka maka ba amma ya taimaka ma to zai cewa a baka waɗanda suke sababi Allah zai cewa ku bashi to zai ga kowa yana badawa daga kowa yana bada kuma sai a baka daidai abinda zai isarka da taimakon Allah subhanahu wataala to da haka kenan taimako baya zuwa daga wurin kowa face daga wurin Allah wannan yana sanya mana makara dogaro da Allah subhanahu wataala Allah da ya taimake mu muna cikin cikun nan uwayen mu to kuma shi za ya taimakon mu mun yi wannan sararin duniya yanzu ma muna muna ci muna sha muna shaka can kuma like muke wani wuri ba iska ma kuma Allah ke kai mana iskan da za mu yi ba mu mutu ba yanzu kana babban ka haka saka ciye irin wurin da ke kama da ciki mutuwa za ka ko ba haka ba a saka cikin tano ka a liƙe shi a bar wannan yan hudar ta shi iska na shiga mutuwa za ka kaga tano ya yi ciki girma ai babba ne to ba tano ba ko ɗaki aka sanya ka aka rihi sai ka mutu kaga dai iska na shiga ta ko'ina ko to mutuwa za ka me yasa saboda abinci ba ya zuwa sai dai duk abin da ke cikin jikinka dai ya kare gaba daya amma kuma kaga mutum ya zanna wata tara an wasa ma yake tuncin yana wasa yana jin iska wanda yake bukata yana jin zahi wanda yake bukata yana cin abincin da yake bukata yana shan ruwan da yake bukata da yi wasa in ya gaji ya huta ya kwanta ma ya kwana kuma kaga wannan bakin da ake buda ba shi ke kai mai iska ba sarauta Allah ce to da baki ai ba hamce yake ba iska na ta hita ba kuma ƙasa ba ita saboda ita ba babu da take ba bare iska ta shiga yana hita kawai sarauta Allah ce to haka ake so mutum ya tuna girman Allah subhanahu wataala ya san cewa babu mai taimako sai Allah subhanahu wataala wannan aya wasu malamai sun ce dalili ce da take nuna cewa lalle haka din ya faru dan Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum Allah bai sanya shi ba wace dan ya zama bushara gare ku kenan an yi taimakon an karo su Allah ta'ala ya karo masa adadi na mala'iku tunda Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra hada wa fi hada malam yace a cikin wannan annal asbaba la ya'tamidu alaiha al-abd su sabubba bawa baya dogaro da su sababi shine nema nema ba shi ke badawa ba Allah ke badawa aikinka wayanka dubararka ƙoƙarinka duk sababi ne wa man jadda wa jada wanda ya ƙoƙari zai samu amma a hakika ba ƙoƙarin ke baka ba ke baka Allah haka neman kuɗi saboda in kaji hankalinka za ka ga ba kowa ke nema ya samu ashe ka ga ba nema ke bada ba Allah ne mai badawa neman komi da ka sani za ka ga 'yan takararku suna neman shugaban kasa suna wajen su biyar ko shidda a cikinsu mutum guda da ya samu nesa kowa bai samu ba kowa ba neman yayi ba saboda mai badawa shi ne Allah haka za ku nemi karatu ku dubu a ƙarƙashin malami daya za ka ga waɗanda za samun karatun irin na malam ɗin ga su nan tamkan malam kama an tsaga kara bai wuce mutum hamsin cikin ku dubu saura duk kun zama da yan Allah dai samu rayuwa albarka ko ba haka bane kuma duk kun nema duk malam ke koya muku karatu kuma duk wuri dai kuke amma Allah dai yana waɗannan abubuwan da ya zama aya gare mu haka za ku yi lakon ku kare ku ga wasu shikenan wani zai samu aiki wani ba zai samu ba wani zai gane karatun wani ba zai gane ba wani kuma ya gane ya ci jaraba ya yi komi amma kuma sai Allah ya sa abincin shi ba ta hanyar bokon shi bace ta wata hanya za a samu ta ga wani tare kuka yi karatu da shi ya ci komi amma aiki ya kasa samuwa gare shi sai ga yace bare dan jarraba aikin kan shi sai ga ya samu daga ta wannan hanya Allah ya bashi ko kuma yace bare ya jarraba kasuwa ko bare ya jarraba noma ko kiwo sai ga Allah ya buda mashi da ku ku kun samu aikin kuna samun makudan kuɗi amma sai kun zo wurin shi ku yi sayayya shi ma tana Allah ya mai buɗe duk da a nuna ma cewa abinda ka sa gaba kana nema ba shi ke badawa ba mai badawa shi ne Allah shi ne malam ya ce abubuwa waɗanda ka sa gaba kana nema abu da su na duniya bawa bai kamata ya dogara da su ba wanda ake dogaro da shi shi ne Allah bal ya tami da Allah kamata yi bawa ya dogara da Allah domin Allah shi ne mai badawa shi ya halitta abin da za a baka kuma shi ya halitta wannan abin da kake biya ka samu abin da za a baka don duka na Allah ne da kai din duka halitta Allah ne da ka ku duka Allah ke biya ku da kai mai neman da abin da kake neman da hanyar da ka bi dukkan su halitta Allah ne wa inna wal asbabu su sabubba kawai wa tawaffuruha da kuma cikarsu fiha tumaninatul lil qalbi a cikin su akwai natsuwa ga zuciya domin mai Allah da ya ce ka dogara da shi kuma shi ya ce ka ba hanya ka ya ce ka dogara da shi amma bai ce ka yi zaman ka ba ba cewa ka dogara da shi ka yi zaman ka abin za ka same shi ba sai ka yi kokari neman kuɗi neman abinci Allah ta ala ce huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha Allah ta'ala shine wanda ya sanya maku kasa horarra saboda haka ku tai a cikin sasanninta wa kulu min rizqihi ku ci arzikin Allah kuma Allah ya ce fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah idan an kare sallah to ku watsa a cikin doran kasa ku ci daga falalan Allah subhanahu wataala ku nema to haka za mu gani shi Allah shi ce ka dogara da shi kuma shi ce ka tashi ka nema yana so ka nuna cewa ka yi imani da hanyar da ya ce ka bi kuma ka bi ka yi imani da cewa mai bayarwa shi ne ba wani ba da zarar dai ka yi hankalinka kaga mutane na nema ba kowa ya samu ba da shi kenan ta tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ke badawa ba hanya wani tun ba a yi ka ba tun ba a yi babanka ma ba yake ta nema bai samu ba kuma bai bari ba kuma har yanzu abin dan dan jikan shi ma ya tashi ya nema cikin yan shekaru ya samu haka za ka yi ta neman haddan qur'ani baka samu ba shekara da shekaru sai ga wani shekara arba'in yana ta fama ƙur'anin bai sabu ba sai ga wani shekara biyar zuwa goma ya kammala gaba ɗaya ya haɗe shi abin yana nuna kenan wa ke bayarwa Allah subhanahu wataala shine ke badawa to saboda haka su sabubba a cikin su akwai natsuwa akwai kwanciyar hankali wa thabatu kullun sa'annan kuma akwai tabbata kowane daya alal khairi akan alkhairi na haka da ba mu taimakawa sai Allah mahaliccin mu gaba daya Allah ya taimake mu sai Allah ta'ala ce liyaqqa qarafan min alladhina kafaru kuma Allah ta'ala ya yanke halakar da wani bangare daga cikin waɗanda suka kafarta aw yaklitahum ko kuma Allah ya wulakantar da su fa yanqalibu khasirin sai su dawo kha'ibina suna masu ne suna masu tabewa ai nasrullahi li ibadihi almu'minina taimako Allah subhanahu wata'ala da yake mabayin shi masu imani nan taimakon da ake magana shine taimako wurin yaki muna gane ku taimako wurin yaki lokacin da musulmi suke karawa da su da kafirai to wannan taimakon da Allah yake mabayin shi masu imani la ya'adu bai wuce an ya kuna ya zamanto qata'an li zarfin li tarfin min al-kuffar yankewa ne ga wani bangare na kafirai mana hallakar da su gaba daya aw yanqalibu bi ghaibihim ko kuma kafiran su dawo daga wurin fada da fushin su da bacin ransu lam yanalu khaira ba sama da hirin komi ba kama arjahum yawm al-khandaq kamar yadda Allah subhanahu wataala ya maido su da ranar da aka yi yakin khandaq yakin rani yakin ahzab runduna mutum dubu goma suka yi ba madina ta tsakanin mutanen makka da yahudu da sauran larabawa kafirai suka zo suka ma makka taren madina taren dangi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara tara sahabbai kowa ya kawo shawara wasu suka ce mu tsaya a koyi cikin gidaje a bar su su shigo ai ta fada musu ana kashe su wasu suka ce a hita wurin su wasu suka ce a haye saman dakuna gaba ɗaya mutanen madina da a haye da makamai da komi suna shigowa zanke halbinsu zanke halbinsu da ke biya don a kashe su sai salman al-farisi radiyallahu ta'ala ne yace ni shawara ta ina so a yi irin yadda muke a ƙasanmu mu idan an yi mama haka aka kawo mana hari kayan kafirai su shigo to muna gewaye garinmu ne da rami kowace hanya da za a yi shigowa ta garinmu ta wannan rami din to sai mai mata sai mai mata rami duk wani lungu ko wata hanya da ta ita ana iya shigowa garinmu sai mai rami kati gaye da zirhi kuma gaye da faɗi ba ya ƙetaruwa kuma kana tsoron ma ka ƙetara an ka faɗa ba ka yi hitawa to haka muke sai manzo Allah ya ce to shawarar shi za a aiki da ita Allah ya ce to a tashi a yi ta rami kaga sun zo ga su sun yi ma Madina ca ba dama ba dama su shigo an ja daga sun ja daga musulmi sun ja daga kowa ya shirya amma kowa na rami ya shiga tsakaninsu duk ta inda suka kewa sai su gara muna har cikin su wani ya ce wannan dabaran laraba ba san taba wani ya gwada musu ya kuma haka nan ba taba yi ba waka aka yi ana nan ana dan halba halbe in ka samu dama ka dan gaulgin wani musulmi ka halbe shi shi ma ya dawo ya halba haka aka zanki aka dan yi yan halba halba dai Allah subhanahu wataala ya aiko iska ya kore su bukkokin da suka kakkafa iska ya cire su tukanen da suka haza su yi dahuwa Allah subhanahu wataala dai iska ya birkice musu kuma Allah ta'ala ya yi kuma su wajinu da lamtara ba wasu runduna wanda ba ku taba ganin su ba ma'ana dai a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya mira su da fushi suka ga abin baya suka ce kai ba kwashi kayan mu mutahim yakin nan ba zai yi ba to shine malai yake cewa kamar yadda Allah ya maida su ranar da aka yi gazuwatul khandaq ba da ma kanu bayan sun kasance kad atau sun zo ala harbin akan niyya qadirina suna da iko sun zo da makamansu isassu sun zo da taron dangin su isasshe mutum dubu goma ka san ba yan kaɗan bane mutanen da a zo gari guda ɗaya sojoji arzahumullahu Allah subhanahu wataala ya maida su bi ghaibihim da fushin su kha'ibina suna masu ci baya ba su ci nasara ba ma'ana dai Allah subhanahu wataala lokacin da yake taimakon masu imani wurin yaki ko dai ya hallakar da wani bangare Allah ya ba masu imani dama su kakkashe waɗannan kafaran kamar yadda ya bari yakin ranar yakin badar aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in saura suka arce suka koma maka ko kuma Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su in ya kaskantar da su sai su koma gida ba tare da sun samu nasara ba kamar yadda aka yi ranar yakin ma'ana ɗayan biyu ne ko dai Allah ba musulmi dama a kashe su ko kuma su koma ba a yakin ba amma ba su nasara ba su suka gudu muna fahimta ko yawa kamar yadda ya faru kwanakin nan Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce laisa laka min al-amri shay'un أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء باك da komi na wannan al'amari mana al'amari ba ga hannunka ba yake ya rasulullah al'amari ga hannun Allah ne dan lillahi al'amru jami'a lamari gaba da na Allah ne aw yatuba alaihim ko dai Allah subhanahu wataala ya karbi tuba akan su aw yu'adhibahum ko kuma Allah ya masa azaba fa innahum zalimun lalle su waɗannan mutane a zalimai ne lamma usiba sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud yayin da aka jarraba annabi sallallahu alaihi wa sallama da jarrabawa ranar yakin uhud wa kusirat rada'iyatuhu aka kare hakorin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa shujja fi rasi kuma aka manzo Allah roki ga kanshi jini na kwarara yana zuba jala ya kudu sai maza Allah ya kama cewa kaifa yuflihu qaumun yaya mutane za su ci nasara tajju nabiyahu alhari sun fashe kan manzansu kan annabinsu wa kasaru rabaiyatahu kuma sun karya hakorin shi mana irin mutanen da suka yi irin wannan cin mutunci ga annabinsu ta ina za su samun cin nasara ta ina za su samun ci gaba a cikin rayuwarsu ta ina za su samun farin ciki samu abin da suke so alhari sun yi aika aika da mafi alherin halitta manzo Allah ya shiga fadin haka sallallahu alaihi wasallam kaga duk da haka nan dai wannan kalma ai kalma ce mai sauki manzo Allah ya zaba ko ba haka ba to amma ita ma sai Allah subhanahu wataala yace ba nabi sallallahu alaihi wasallam da dai ka sassauta musu ya kaga cikin ta babu wani zahi kadiba ka kakkan shi aka fashe ba aka karya mai hakori amma bai zangi tsine masa ba ba wata buguwa cewa ke kai fa yuflihu qauman shajju nabiyahu wa kasaru rabaiyatahu aga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai tausayi yana mamaki ya za su ci nasara ta ina ne za su ci nasara kaga ba cewa ba su ci nasara ba ta ina yace saboda ga abin da suka yi wa anzalallahu ta'ala bil aya cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya cewa laysa laka min al-amri shay'un أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وبين أن الأمر كله لله الله يبين تشيوى لمري دكا شغبارين الله دكا رمي ربابا دكا لمري غبانيا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين da halitta da umarni da lamari da sha'ani gaba ne duka na Allah wa annar rasul sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al'amri shay'un ba yadda komi a cikin al'amad ma'ana cikin sha'anin Allah subhanahu wata'ala na sabkewa da ajewa da dagawa da badawa da hanawa da rayawa da kashewa da shiryawa da batarwa duka na wane ne duka na Allah ne me yasa li annahu abdun min abidillah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bawan Allah ne cikin bayin Allah shi ne matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne amma ba wanda ya kowane bawa don in ba shi bane a wurin nan to wata magana ce kai da kasan kana da karɓaɓɓen addu'a aka bata maka rai aka ma ba daidai ba aka baka kashi ne kamata ka yi addu'a za ka yi wanda Allah zai karba da ya rusa su gaba daya kaga wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda kirkin shi yayi yawa amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ja hankali annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da dai ya dan lallaga musu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne cikin bayan Allah ma'ana shi ba Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba dan Allah bane domin Allah ba ya da ba kanan Allah bane kuma ba ya da wani kaso na allancin Allah subhanahu wataala shi bawa ne cikin bayan Allah da suke bauta ma Allah wanda ya fi kowa bautan Allah da kanshi ya ce inna ma ana abdu wa qulu abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne ku zan ce mani bawan Allah ku ce mani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka yaban da ba kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babba shine ka ce bani yawa shi yasa mai alburda ya ce fa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim matukar dai abinda aka gano na ilimi ilimi ya kai karshe cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne amma ba bawan da yafi dukkan bayan Allah daraja zalla yafi kowa daraja yace ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yan adam gaba daya wani sallallahu alaihi wasallam ce ranar alkiyama kowa na karkashin tuta ta adamu faman dunahu annabi adam yana karkashin tuta ta haka ma faman dunahu wanda bai kai annabi adam ba shi ma yana karkashin na kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halitta shine kiyayen halitta amma dai duk da haka nan yana nan matsayin shi na bawan Allah Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarkin Allah da ya Isra'i da bawan shi, bai ce bi nabihi ba ko bi rasulihi ba, bi abdihi da bawan shi, sarkin shi ya tabbata, alhamdulillah ladi an zala ala abdihi kitaba, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawa, shi ne ma'aikin Allah. Tabarakan ladi na zalar furkana ala abdihi. albarkan wanda ya sassabkar da alkur'ani ga bawan shi albarka ta tabbata wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah amma dai yana bawan Allah in ka rera shi ka rena Allah in ka ci mutuncin shi to Allah ka taba in ka gaya mashi ba daidai ba shi bawan Allah ne amma ba za ka gaya mai irin yadda kake gaya ma sauran mutane ba kana gai to ba daidai kai ba shi adam sallallahu alaihi wasallam ba sai ka zage shi ba ka ci mutuntun shi ba in ka faɗa mai wata magana wadda ba ta dace da matsayin shi a gaya mai ita ba to kamar ka zage shi ne hukuncin ka shine a kai ka alkali ma abin da ya dace da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ake tabawa a kyali ba amma dai yana nan bawon shi wadda kenan waljami'u tahta ubudiyyati rabbihim kuma halitta gaba ɗayan su karkashin bautar Allah subhanahu wataala suke dukkan su gaba ɗaya mudabbaruna Allah ta'ala shine ke juya su ke tafiyar da su ya tada su ya kwantar da su ka zo kai bacci Allah ke sanya ka bacci ka tashi Allah ne ke tada ka yawa ka tashi ka je neman abinci duka Allah ne ke juya ka la mudabbiru na ba wai su ne suke juya duniya ba Allah yake juya bayi dukkansu gaba daya babu wani wanda yake juya kanshi kowa Allah ke tahiya da shi yudabbiru al'amra wa ulai alladhina da'awta alaihim ayyuhar rasul kuma wadancan da kai masa addu'a ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam awista awista ba'atta falahum ko kuma kake ganin wato tsiransu ta yi nisa ma'ana yana da wahalar su samu tsira wa hidayatu da kuma shiryarsu in sha Allah taba alaihi Allah ya ga dama sai ya karbi tuban su sai Allah ta'ala ya bi musu wa waffaqahum lid-dukhul fil islam kuma Allah ya ga dama to sai Allah ta'ala ya datar da su ga shiga cikin addinin musulunci wa qad bala kuma lalle Allah ya yi haka din fa inna akthara ulaika domin mafi yawan wadancan adahumullah Allah ya shiryar da su wa aslamu suka musulunta wa insha Allah addabahum Allah ga dama kuma sai musu azaba za mu haɗu sunayensu cikin wancan tafsirin insha Allah fa inna zalimun lalle su azalimai ne in Allah ya masa azaba to saboda zaluncin su mustahiquna sun dace li uqubatil lahi ga azaban Allah wa azabihi da kuma kamun Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu بلا إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم أي من مقصده ماذا دقونا النف الناس وهو وقعة بدر شينيات بدر يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بعلامة الشجعان سنة ماس أنا ماسي مسا علامة دا علامة برزة علامة جارمي ماسي كالفي ماسي كالفي وشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط وسأل الله تعالى يشرط أن تتيم كامس دزائي دشرط أبو داو نبالكو الصبر شيني هقولي da hakuri ake samun abin nan ake samun da abin da aka sa gaba domin hakuri ibada ne duk wanda yake sai ya samu wani abu sai yayi hakuri wa taqwa da kuma tsoron Allah kana son ka samu aburin Allah domin abin da yake so a samu wurin Allah ba a samun shi da sabon Allah ana samun shi ne da hakuri da kuma mi tsoron Allah wa itiyalul mushrikina min fawri madha da kuma jema mushrikai daga wannan nufin nasu kina Allah ta'ala alƙawarra guda uku na farko shine hakuri na biyu tsoron Allah na uku kuma shine jema mushrikai a lokacin da suka zo masu fa hadha alwa'du bi inzalil mala'ikati almadhkurina wannan alkawarin game da saukar da mala'ikun da Allah ya faɗa dubu uku ko dubu biyar wa imdadihim bihim da kuma taimaka masu da su wa amma wadun nasri amma taimakon cin nasara wa qam'u kaidil a'da'i da kuma mulkushe kaidin kafirai makiya Allah fa sharata Allah lahu sharatayn to Allah subhanahu wataala ya sharɗanta mai sharadi biyu kama taqaddama fi qawlihi alawalai ne na farko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gai a cikin ayar da ta gabata wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka ba Allah kaidin su ba zai cuce ku da komai ba wa ma ja'alahu Allah ay imdadahu lakum bil malaika taimakawa da za muku da mala'iku Allah bai sanya shi ba illa bushra fa ce al bushr ne yastabshiruna biha za ku yi farin ciki da wannan albishir da Allah subhanahu wataala ya muku wa tafrahuna kuma za ku yi murna ku ji daɗi wa litaqma inna qulubukum bih kuma saboda zukatan ku su ƙara samun natsuwa da wannan taimako na Allah wa man nasru illa min indillah taimako ba daga wurin kowa yake ba face daga wurin Allah wala tatamidu ala ma ma'akum kada ku dogara akan abin da yake tare da ku min al asbabi na sababba yau hankalin duniya duk gaba ɗaya ya karkata zuwa ga makami don manta Allah yake wanda yake da wani makami na ƙare dangi sai ta jin daɗi shi yanzu ya samu ya samu abin abin fada ya tsira ya kubuta daga wanda shi ma yana da irin shi ba wannan bane ka dogara da Allah kawai ka sa imani gaba sahabbai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ghazwatu hunayn cewa suka yi in dai saboda karanci ne ake kada mu to yau yau muna da yawa ba wanda ya sai kada mu sai ga su an kada su suka ce lan nughlaba min qilla ba yadda za a yi a hikari mu yau saboda karanci yau yawa ke gare mu sai Allah ya bar su da yawan nasu suka rikice gaba ɗaya suka hargice sau da haka kakka yi amfani kakka yi takama da yawanka ko ƙarfinka ko makaminka ka yi takama da Allah da kai kuri da kana da Allah subhanahu wata'ala shi kenan makamanka ko ya kai kawo wallahi sai ka yi ƙarfin wanda makaman shi ya kai ya kawo bayan Allah ya ce wala qad nasarakum Allah bi badr wa antum dhilla Allah ya taimake ku a badar alhali kuna wulɗan kaɗan ba ku da yawa musulmi ya doki bi ke gare su su ɗari uku da wani abu doki bi ke gare su da da raƙuma guda saba'in mana yawancin mutane kaga wajen mutum ɗari biyu da wani abu duk ƙasa suke tafiya su ko mushrikai suna da wajen doki saba'in da wajen raƙumi ɗari bakwai ya kake gani doki ɗari biyu ke gare su kai da raƙumi wajen ɗari bakwai sa'annan kowa yana da makami su ko musulmi su musulmi ba ba sun hito ne don a fada ba sun sun hito ne don su tari a don su tari fataken da suka ɗauko dukiyar ƙwarar shawa ba don su ba don fada suka hito ba saboda ko makamin babu wani da kulli zan ki fadawa ba makami ga ba yawa ga ba makami amma kuma waye ci nasara sai da kafirai suka arci su 900 da wani abu kusan su dubu sai da suka gudu wani ma bai san gudu ne ke ba sai da ya ga kaba ya baro hilin daga ya tsere ce me ya kawo shi nan ya rikice gaba ɗaya saboda sun ga ana ta kashe mutane kaga kenan abin da ya kamata ka zanki kuri da shi bari cewa kasa kaza ta mallaki kaza kasa kaza ta yi imani da Allah mutanen kasa kaza suna da imani da Allah ko riko da addini shikenan an gama Allah yana taimakon ku ne da rikon ku da addinin shi ba da makami ba makami sai Allah ya bar mai makami da makami ku je ku kare tsakanin ku karfi ya karfi karfi sai Allah ya kare ku kawai ba ruwan shi wadata kan ku dogara da abin da ke tare da ku na sababi dalil asbab su ne sabubba da muke ganin su fiha tuma'anina a cikin su akwai natsuwa li qulubikum ga zukatanku ga zukatanku wa man nasrul haqiqi taimako na hakika alladhi la mu'ariba lahu wanda babu wanda yake jayayya da shi fa huwa mashi'atullah to shine san Allah subhanahu wataala shine ikon Allah da kudura ta Allah linasri man yasha min ibadi domin ya taimaki wanda yake so ya taimaka daga cikin bayan shi fa innahu in sha'a dan Allah subhanahu wataala yadda yake in ya so nasara sai ya taimaki man ma'ahu asbabu wanda tare da shi akwai sababi kama hiya sunnatuhu fi khalqihi kama yadda yake sunna Allah ce a cikin halittar shi wa in sha'a in kuma Allah ya ga dama nasara al-mustad'afina al-adallin sai Allah ya taimaki masu rauni kaskantattu masu da makaman libayyana libadihi dan Allah ya bayyana ma bayinsa annal amra kullahu bi yadayhi cewa lamari dukkan shi ga hannun Allah subhanahu wataala yake wa marja al umuri ilayhi kuma cewa lalle makoma al'amurra ilayhi zuwa ga Allah ne waliyaza qala dan haka na Allah ta'ala ce min indillahi al aziz al hakim taimako daga wurin Allah yake al-aziz fala yamtani wa alayhi makhluqun babu wani halitta da yake kiyama Allah wanda Allah zai nufan shi da sai ya kaskantar da shi shi ba ce ma Allah ya kiya babu shi balil khalqu kulluhum adillau halitta dukkan su kaskantattu ne mudabbaruna abin tahiyarwa ne tahta tadbirihi karkashin tahirwa Allah subhanahu wataala wa qahrihi kuma karkashin ikon Allah subhanahu wataala suke gaba da su al-hakim Allah ta'ala shi ne mai cikakke hikima alladhi yad'u al-ashya'a mawadi'aha wanda Allah subhanahu wataala yake aje abubuwa wuraren su da abin da kaga Allah yayi to wurin shi ne da ya dace da shi duk abin da ka ga Allah ya yi ya yi mu musulmi haka muna cikin kaskanci muna cikin wulakanci to haka ya dace da mu amma ba za mu dawoma akan haka ba akwai ranar karewa haka walahul hikma fi idalatil kuffar Allah ta'ala yana da hikima a wurin juyo makafirai fi babul awqati a cikin wasansu lokuta alal muslimi na kan musulmi idalatan ghayra mustaqirra juyowa wadda take ba mai tabbata ba ce kamar yadda ya faru yakin hudu kaga musulmi suka fara cin nasara kuma sai musulmi suka saba ma Allah kuma sai cin nasara ya koma ga kafirai kuma a ƙarshe dai sai cin nasara ya tabbata gaba ga musulmin da sauraka Allah ta'ala ya ba kafirai cin nasara ya ba su iko su taka musulmi to takawa ta ɗan wani lokaci ce ba mai dadewa ba ko ba za a dore haka ba akwai ranar da abin zai karewa qala ta'ala Allah subhanahu wataala yace dalika walau yasha Allah lan tasara minhu domin Allah ta'ala da ya ga dama to da ya bada cin nasara gare su walakin liyablu ba'dakum bi ba'd sai dai Allah ta'ala yana sa rayuwa ta zamanto yau gare ka gobe ga dan uwa alharbu sijan nanalu minhu wa yanalu minna shi yaki haka yake zagayawa yake kuma Allah subhanahu wataala yana barin shi Allah ta'ala bai barin ka matsayinka na musulmi lalacewa kake in kullun a baka to lalacewa kake sai ba ka mance da Allah to shi yasa Allah subhanahu wataala in ya baka daya ya baka biyu ya baka uku na hudu sai ya rike sai ya hana ka saboda lokacin da aka baka ɗaya ɗin nan biyu uku to ka fara nisa da Allah kuma to dan ka dawo in ka nemi na hudu sai ka rasa kaga sai ka tuna lalle abin da kai ba daidai bane bari ka komo wurin Allah to wanda yake samu kullun zaka ga to kawai ya bujire ba Allah subhanahu wataala to haka Allah yana haka ne dan ya jarrabi sashen ku da sashe walladina qutilu fi sabilillahi wa lam yudilla a'malahum sai Allah ta'ala ya ce liyaqta tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin yukhbiru ta'ala anna nasrahu ibadahu almu'minina Allah ya bada labari cewa lalle taimakon da yake mabayin shi masu imani li ahadi amrayni saboda ɗayan al'amura ne guda biyu imma an yaqta tarafan min alladhina kafaru ko dai yanke wani bangare daga cikin waɗanda suka kafirce ma Allah ai janiban minhum wani bangare gare su wa ruknan min arkanihim dan ya rusa wani abin nan ginshiki daga cikin ginshikansu in ma bi qatlin ko dai da kashewa aw bi asrin ko da kama su aw istila'in ala baladin ko kuma mamayewa ga gari aw ganimati malin ko kuma garimar dukiya fa yaqwa bi dhalika almu'minuna sai mu'minin su samu karfi da haka wa yadulla alkafirun su kuma kafirai su wulakanta وذلك لأن مقاومتهم صبدا وغرميا دسو ومحاربتهم لكما ياكي دسو للإسلام دا مسلمتي تتعلف من أشخاصهم تنا تترواني دا متاننسو وسلاحهم دا مكامنسو وأموالهم دا دوكيويسو وأرضهم دا قصصو فبهذه الأمور تدودنا على مرة تحصل منهم المقاومة gwagwarmaya take faruwa gare su wal muqatala da kuma fada da musulmi fa qat'u shay'in min dalika yanke wani abu daga cikin wannan bayabul li ba'd quwwatihim tafiya ne ga sashen karfin da ke gare su muna ganewa ko al'amur tsani lamari nabi da yasa Allah ta'ala yake ba musulmi cin nasara kan kafirai an yuridal kuffaru bi quwwatihim wa kathratihim wa ma'an fil muslimina kafirai da karfin su da yawan su su yi nufin wato kwaɗaya cikin musulmi wa yi mannu an fi samu zalika kuma su sanya marayukansu gurin haka mana suna da gurin su kashe musulmi su kawo ƙarshen musuluncin gaba ɗaya wa ya harisu a rai rayukan haris sa'an nan kuma su yi kwaɗayi a kan shi matuƙar kwaɗayi wa ya duru kuwahun su ba da ƙoƙarinsu wa amuwalahun su ba da kuɗinsu fi zalika a cikin wannan وينصر الله المؤمنين عليهم سي الله تعالى يبا مؤمنين النصر اكنس ويردهم خائبين كما سي الله يميدو su basu ci nasara ba lam yanalu maqsudahum basu cimma gurin su ba su samu bukatar su ba bal yarji'una za su dawo bi khasaratin wa ghammin wa hasratin za su dawo da asara za su dawo da bakin ciki za su dawo da nadama da sun sani ba da basu tantare musulmin ba wa za ta ammalta alwaqi'a mala yace idan ka lura da abin da ya faru ra'aita nasrallahi li ibadihi almu'minina zaka ga taimakon Allah gaban shi masu imani da'iran baina hadain al'amrayn yana zagayawa ne tsakanin waɗannan al'amurra guda biyu da Allah ya faɗa duk inda musulmi za su ci nasara zaka ga ɗayan wannan ko dai musulmi sun yi kace-kace da kafirai sun kashe su gaba ɗaya sai abinda ba ba a rasa ba ‘yan kaɗan da za ka raga ko kuma ka samu kafiran suka ji tsoro suka ce a bar yakin haka nan idan suka ce a bar yakin haka nan kenan sun ji tsoro to ɗayan bi ne dama ghairu kharijin anhu ba ba mai fita ne daga waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya faɗa ba imma nasrun alaihim ko dai Allah ya bada cin nasara gare su aw khablul lahum ko kuma Allah ta'ala ya wulakanta su Allah ta'ala ya kiyaye mu wallahu ta'ala alam a kira sallah sai mu ci gaba malam yace lamma zara yawma uhud yayin da ya gudana ranar yakin da aka yi uhud nazara irin abin da ya gudana wajara ala nabi sallallahu alaihi wasallam masa'ib kuma walalu suka gudana ga annabi sallallahu alaihi wasallam rafa Allah biha darajatahu wanda da su ne Allah ya kara manzo Allah girma wa shujja rasuhu sai aka rotsa kan manzo Allah wa kusirat raba'iyatuhu kuma aka karya hakorin annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahum yaya mutane za su rabauta alhali sun karya ko sun fasa kan annabinsu wajala yad'u ala ru'asa'i min al-mushrikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga yin addu'a kan shugabannin mushrikai mit abu sufyan ibn harb kamar abu sufyan dan harb wa sufyan ibn umayya da kuma kamar sufyan dan umayya wa suhail ibn amr da suhail dan amr wal harith ibn hisham da kuma al harith dan hisham anzala allah ta'ala ala rasuli sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma annabin shi nahyan lahu hannu gare shi an addu'a alayhim daga yin muguwa addu'a gare su billahi da la'anta wa qarbi da korami an rahmatillahi daga rahama Allah Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un inna ma alayka al-balagh cewa abin da ke kanka ya rasulullah shine isar da sakon Allah wa irshadul khalq da kuma shiryar da halitta wal hirsu ala masalihim da kuma kwaɗayin kaga ka samo masa abin da zai karasa a cikin rayuwarsu wa innamal amru lillahi ta'ala lamari na Allah ne kawai shi kadai huwa allazi yudabbiru al-umura Allah ta'ala shine wanda yake tafiyar da al'amura wa yadi man yasha kuma Allah ne wanda yake shiryar da wanda yaso wa yudhillu man yasha kuma Allah ne yake batar da wanda yaso fala tada alaihim saboda haka kada kada kai musu addu'a fala tadu alaihim bal amruhum raji'un ila rabbihim sha'anin su yana komawa zuwa ga Allah mahalicin su in iktabat hikmatuhu wa rahmatuhu idan rama Allah da hikima Allah ta kumshi an ya tuba alai ya karbi tuba a gare su zai karbi tuba a gare su wa yamunnu alaihim bil islam kuma ya masu ni'ima da musulunci fa Allah zai aikata haka wa in iktabat hikmatuhu ibqa'ahum ala kufrihim idan kuma hikima Allah ta hukunta barin sa akan kafircinsu wa adami hidayatin da barin shiryarsu rishin shiryarsu fa innahum humul ladina zalamu anfusahum to lalle su su suka cinci kansu mana su da waɗanda suka zalunci kansu wa barruha kuma su suka cutar da kansu wa tasabbabu lidhalika kuma su suka yi dalilin haka in Allah ya ga dama fa'ala sai ya aikata haka وقد تاب الله على هؤلاء المعينين waɗannan da aka zane sunayensu ɗin nan Allah ya karɓi tuba a gare su ƙwararrun da ma wani su fadahun lil islam sai Allah ya shirya da su zuwa ga musulunci radiyallahu anhu Allah ya ƙara musu yarda gaba daya wa fi hadhihi al-aya malam yace a cikin wannan aya mimma yadullu akwai abin da yake nuni ala anna ikhtiyar Allah cewa lalle zabin Allah ghalibun ala ikhtiyaril ibadi shine mai rinjaye akan zabin bayi har kullun shi yasa aka koya ma da abin da ka sa gaba kana nema ka ba Allah zabi cikin abin da kaga ka kasa gane alherin shi da sharrin shi kyawun shi da rishin kyawu to kai sallah raka'a bi ka roki Allah ka ba Allah ya saban maka abin da ya fi alheri ciki barin koyi ko dai ka yi ko ka bari sai ka ba Allah zaɓi domin zaɓin Allah shi ne ne da abin da Allah zaɓa shi ne alheri wa annal abda kuma aya cikinta akwai nuni cewa lalle bawa wa inir tafa darajatuhu ko da darajar shi ta ɗaukaka wa ala qadruhu kuma matsayin shi ya ɗaukaka kad yaktaru sai an yana iya ɗaukar wani abu ya zaɓe shi wa takunu al-khiyaratu alheri ya zamanto zaɓin da ya yi wal maslaha da maslaha fi gairi cikin sabanin abin da ya zaɓa. Muna gani ba ku? Da yadda ka cika dai girman ka dai zirhin tunaninka to kana iya ɗaukar wani abu wanda ɗauka shi ba alheri ne gare ka ba. Wannan Rasulun sallallahu alaihi wasallam kuma aya tana nuna mana cewa lalle ma'aiki sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al'amri shay'un ba ya da komi daga cikin sha'anin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya kadaita da shi to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya da komi cikin sha'anin Allah da Allah ya kadaita da shi fa ghayruhu min babi aula to wanda bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi fi dacewa mana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane masu daraja akwai annaba akwai manzanni akwai waliyai akwai salihai akwai sahabbai duka sunan duk masu daraja ne to in dai har aka ce manzo Allah da yafi kowa laysa lahu min al-amri shay'un to sauran ma hakan saura ma su suka fi dacewa a ce ba su da komai cikin sha'ani wa anna hada tafiya ga muraddin malam yace a cikin shi akwai mafi girman mai da martani alaman ta'allaka bil anbiya akan wanda ya sarkahi da annabawa ya like ma annabawa like wanda bata dace da su ba aw ghairihim ko wani su minas salihin daga cikin salihan bayi na kwarai wa ghairihim da wani su to akwai mai da martani akan wannan wanda yake ganin annabawa suna da tacewa cikin sha'anin Allah ko salihai ko waliyai amma dai har kullum mutane abinda ya kamata mu sani idan an ce salihi ko waliyi ko wani bawan Allah ba ya da komi ba ci aka kuma ka ci mutuncin shi ba cin mutuncin shi ba ya da kyawu man azali waliyan garin ka kore mai sabuwa kuma sai ka ci mutunci ba ya da kyau kuma galibi duk mutanen da ake jingina musu wasu abubuwa ba su suka bari ba tsananin son su ne da ake yi to kenan wanda ya masu shi za a ba su ba wanda ya wuce iyaka su ne shi za ama su ba su ce ai ba ba su kira mutane ba su koya ma mutane sun koya ma mutane a ba Allah garin tsananin kaunarsu da sansu da ake yi kawai sai aka wuce iyaka aka zanki ce masu alloli ne su ma zanki kamanta su da irin to garin ka kore masu wannan kar ka shiga cikin haƙƙin su mana shiga haƙƙin su wallahi ba da kyau yana cire ma rayuwa albarka domin Allah subhanahu wataala cikin hadisul qudsi yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake mani kiyayya da masoyina to na mai shela cewa yazo mai fada da shi yana fada kake da Allah subhanahu ba da shi kake fada ba da Allah kake malicin shi wannan bawa muna gane ku to saboda haka ba a taba janibin su bangaren su ba a taba sai dai a taba wanda ya taba su wanda ya yabe su ya wuce iyaka ko wanda ya kamanta su da kamannin da bai dace da su ba wa ana haza shirkun fil ibada cewa lalle wannan shirka ne a cikin bauta naqsun fil aqli sa'annan kuma raguwa ne cikin hankali yatrukuna min al-amri lillahi min al-amri kullihi lahu suna barin daga cikin al'amari dukkan shi gare shi wa yad'una sa'annan kuma suna roƙon man la yamliku min al-amri mithqala dharra wanda bai mallaki daidai da ƙwayar zarra daga cikin al'amari ba inna hada lahu ad-dalalul ba'id lalle wannan shine bata wanda yake mai nisa wa ta'ammal kuma kadiba ka gani kaifa ya ya lamma zakara ta'ala taubatahu alayhi yayin da Allah ta'ala ya faɗi cewa ya zai karbi tuba a kansu asnadal fila ne sai Allah ya danganta lamari zuwa gare shi walam yadhkur minhu sababan mujiban lidalika kuma Allah ta'ala bai faɗi sababin da zai sa haka din ba ko laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim kawai ya karbi tuba gare su ba dan ko ba su tuban ba Allah ya fi musu ba tare da Allah ya ce in suka yi kaza in suka nemi tuban ya fi musu ba kawai cewa ayo tuba alaihim muna ganewa ne dulla zalika domin wannan ya nuna cewa ala annan ni'mata akan cewa ita ni'ima da kake gani kowace iri ce mahdu fadlihi ala abdihi tsantsan baiwa ce ta Allah gabawa duk in ka gabawa da nema to kawai tsantsan kyauta ce ta Allah Allah ya bashi min gai sabqi sababin min al-abd ba tare da gabata wani sababi da gabawa ba wala wasila ko ba tare da gabata wani tsari ba wani mataki da bawa ya taka ba haka kawai Allah sai ya baka mai bada wanda shine Allah ko da sababi ko ba sababi sai Allah ya bada wani sai Allah ya mai ruwan kudi aje kudi suna ta zubowa ya tattara ya cika buhu ya dawo da su gida ba shi kenan ba ba wai ba ba ba ba wai kakka je ka ce to tunda Allah yana haka nan bari kai zaman ka wani Allah zai mai ruwan ilimi kawai a ta zubo mashi a ta kwararo mashi dan karatun shi kadan ne amma sai Allah ta'ala ya sa din an aka mai bayanin aya sai ya tattaro ayoyi irin wannan duk Allah ya bashi wannan iko aka mai bayanin hadisi da duk sai nemo waɗannan hadisan duk Allah ya bashi wannan kokarin cikin dan lokaci kadan sai kaga ya san addini da yawa wani kuma ya tai ya tai duk in ya karanta karatun yau na shi ya bace yana yana binciko takarda riba eh bai saba ma wannan ba haka ake tai da ya gama wannan haya da wannan haya sai wani karatun ya zube mashi sai sabga littafi ko rabin rabin littafin bai fahimta ba shi kuma wani a lokacin ya ma ƙetare wasu littattafai kuma bai kai gare su ba taimako ne na Allah amma dai galibi Allah ta'ala yana taimakon wanda ya tashi ya nema galibi haka nan ne amma wani ba tare da ya nema irin neman da wani zai ba kuma Allah zai ba shi walamma zakara al'azaba yayin da Allah ya faɗi azaba zakara ma'ahu zulmahu sai Allah ta'ala ya ambaci zaluncin su tare da azaba warattabahu ala al'azabi kuma Allah sai ya jeranta shi akan azaba bil fa'il mufidati lisababiyya da fa wadda take nuna sababi fa qala sai Allah ta'ala ya ce au yu'adhibuhum fa innahum zalimun liyadulla dalika domin wannan ya nuni ala kamali adlillahi wa hikmati abu sa cikakken adalcin Allah da hikima Allah haitu wa ba al-uquba yayin da Allah ta'ala yake aje azaba mawdi'aha wurinta da ya dace da ita bayan kaga azaba an yi ma mutum azaba ko musulmi ne to yana da wani laifi da ya ma Allah haka kawai kana musulmi sai Allah na azaba a'a tana yiwa wani bangare ka dan saki hanya kai wani abu ba daidai ba sai Allah ta'ala ya dan kama ka domin ka dawo ka tuba daga wannan abin da kai ba daidai ba walam yazlim abdahu Allah bai zalunci bawan shi ba bal al abdu huwa alladhi zalama nafsahu a bawa shi ne wanda ya zalunci kanshi haka kawai Allah subhanahu wata'ala bai kama bawa ba tare da wani laifi ba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abinda kuka ga ya same ku na wahala na musiba na tashin hankali na asara na sata na cin amana duk abinda kaga ya same ka cikin dukiya to kai ma kama Allah wani laifi duk rayuwarka in kaga Allah ya jarrabe ka da wani ciwo to kai ma akwai abinda kama Allah kuma Allah ya ta maka talala ka tuba ka gyara ka kiya ka zarce ka ci gaba da sabon Allah to sai Allah subhanahu wataala ya saukar maka da wani horo daga wurin shi don ka koma wurin shi in ka yi sa abin ya zama kafara gare ka in ka yi rishin sa kuma abin ya zama azaba gare ka duniya da lahira Allah ya kiyaye mu Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya Allah ka ba mu ruwa masu albarka ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya ka baka san mu wadata da arziki mai dimbin yawa Allah ka buda mana komai samu arziki ya Allah matsalolin da yan kasuwan mu ke fama da su kanana da manya Allah ka jaye musu ya Allah matsalolin talakawa Allah ka musu karshen su ya Allah ko wani bawa Allah dan arziki da yake bara addu'a kan wata bukata Allah ya biya mishi bukatar shi ko kuma dan arziki da yake kwance wajen wata uku kwance yana ba lafiya Allah ya ba shi lafiya akwai ba wanda Allah ya mutuka nan da kwana goma shi ma dan arziki ne Allah ya mishi gafara ya rahama Allah ya sa ya huta bayan Allah waɗanda suke da bukatu da alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mu kowa bukatu shi Allah akwai wani ba Allah da shi ma yake abin nan bara addu'a wata jarabawa da za su yi Allah ya sa ya samu yaran mu da suka yi jarabawan barebi Allah ta'ala ka ba su sa'a ya Allah Allah ka ba su sa'a ya Allah Allah ka sa wanda ya kokari ya ci wannan jarabawa ya Allah waɗanda kuma za su yin ta certificate gobe Allah ta'ala ka ba su sa'a Allah ka sauƙaƙa musu Allah wannan shine karo na biyu da za a koma wannan certificate Allah ta'ala ka sauƙaƙe ba yayanmu da almajiranmu ya Allah Allah ka sa abin ya zama sauƙi ya Allah Allah ka sa ya zama sauƙi gare su ya Allah Allah ka sa duk tambayoyin da za a musu canje su ya Allah Allah kai mai jiro ko ne ya Allah Allah ka jiro kon mu ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara Allah ka sa su huta Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu tardo su Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki duk wanda ya taimaki addini ya Allah Allah ka taimaki addinin ka ya Allah Allah ka taimaki masu addinin ka ya Allah Allah ka ɗaukaka tutar musulunci ya Allah kaskantar da tutar kafirci ya Allah Allah ka watsar da kafirai da adiyar su ya Allah Allah ka watsa taron su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen ƙarfin su gaba ɗaya ya Allah Allah muna da bukatu da yawa na alkhairi Allah ka biya mana su ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin